أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث علي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار baya ka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu da sake haduwa a wannan wuri mai albarka da muka saba haduwa domin karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan gari mai albarka na illela a cikin wannan wata mai daraja watan azumi wanda yau muna 21 ga watan na Ramadan. Hijiran ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama shekara 1440 wanda ya dace da 26 ga watan biyar shekara 2019 da sahin haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam. Jiya inda muka kwana mun kwana ina ga a aya ta talatin daidai a kuma suratul muminina yau za mu tashi aya ta talatin da ɗaya faɗar Allah mai girma da buwaya sun ba an sha'ana min ba'dihim
ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa sun an sha'ana min ba'adihim ƙarnan akhari sannan sai muka faru wata jama'a muka tsagi wasu mutanen bayan mutanen annabi Nuhu Allah ya haɗa su ƙarnan wasu jama'an na daban akhari na wanda ba waɗancan ba amma wannan mutane Allah bai fito kai tsaye bai ce sunansu ƙabila kaza sunan annabinsu kaza sai dai malamai suka ce wannan mutane suna ganin mutanen annabi hudu ne me ya sanya saboda su suke biyo bayan mutanen annabi wannan nuhu a wurare da dama daga an ƙare kisa annabi nuhu za a ɗora da kisa annabi hudu a wurare da dama cikin alkur'ani ya karkai to nan ma ko ba a kama suna ba su ake ni wakila aka ce a'a waɗannan ana nihin almuradu bi ha'ula'i samud ana nihin samudawa ne to wanda suka ce samudawa ne irin su imam jarir dabari sun kafa dalili ne da cewa Allah ya faɗi da abin da ya hallaka su shine tsawa da aka musu wanda su ko mutanen annabin hudu ba tsawa ba aka musu iska ne aka musu ya hallaka su kaga su kuma wannan Allah ta yi tsawa ce ya musu to kaga in ma dai su ne ne wato wasu ne wanda suka zo bayan annabi nuhu ya zo yayi zamanin shi alaihi salam su suka zo Allah ke cewa sun ma an sha'ana min ba'di nuhu sai muka kagi wata halitta bayan annabi nuhu alaihi salam karnan akharina wani karnin na daban waɗannan muka tura musu manzo daga cikinsu annabin Allah ya je cikinsu don yin wa'azi fa arsalna fihim rasula sai muka sanya ai muka aika cikin su rasulan wani manzo minhum kuma dan cikin su ne kaga fihim minhum cikin su kuma dan cikin su ne da yake yake ce musu ani ibudullah ma da kun min ilahin gairu ku bautawa Allah shi kadai ba ku da wani abin bauta da ya cancanta a bauta mashi in ba Allah ba afala tattakuna shin ba za ku ji tsoron Allah ba ma'ana ku ji tsoron Allah mana taƙaƙa za ku raka bautar wani ba Allah ba alhalin ga Allah ba kwa ji tsoron abin da zai biyo bayan raushin Ubangiji kamar yadda Allah ya taɓa hushi da masu aiki irin naku ya azabtar da su sai kuma me ya faru وقال الملأ الذي وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ubangiji subhanahu wata'ala yana ba mu labari game da wa'azin da shi annabin ya musu ga amsar da suka bada wa qala al-mala'u alladhina wa qala al-mala'u min qaumihi sai manya-manyan mutane min ƙaunihi cikin mutanen shi, allazi na kabaru wanda suka kafirta, wa kaddabu bi liqa Allah kuma suka ƙaryata haɗuwa da Allah a ranar lahira ma'ana suka ƙaryata kiyama. Wa a tarafnahum fil hayatid duniya, saboda min ni'imta su da darajoji da rayuwa kyakkyawa a rayuwar duniya. Sai suka ce ma hada illa basharun mithlu. Wannan bai zaman tuban mutum ne kamar ku ta ƙaƙa zai yi ya zo ku yarda da abin da ya gaya mu ai wannan mai kiran na manzan da Allah ya aika muku ai ba wani bane illa mutum ne kamar ku bayan shi ya ce musu abauta ma Allah wahdahu la sharika lahu fa kadzabuhu wa khalifuhu suka ƙaryata shi suka saba ma umarnin shi wa abau suka ki an ittiba'ihi game da bin shi me su dalili li kaunihi basharan mithluhum saboda ya kasance mutum kamar su wastankifu suka yi girman kai an ittiba'ir rusuli akan su bi manzo bashari mutum wa kaddabu bi liqa'illah bayan wannan kafirci suka tsara nabi kuma suka ƙaryata ai wa ankarul mi'ad suka suka yi musun tashin kiyama suka ce ba zai yi ba da haka ne suka ce ba zai yi ba a ce an yi kiyama ba magana wata kiyama babu ita wannan shine amsar da suka bada suka ce shi wannan mutum ya akulu min ma ta'kuluna minhu yana cin irin abin da ku kuke ci sannan wa yashrabu min ma tashrabun yana amfani da abin da ku kuke sha na sha ya ci abinci kamar ku ya sha abin sha kamar ku kuma shi ne zai zama to ma'aikin Allah su ba su yarda wannan ba kaga dai kamar waɗancan da suka ce su ma ba su yarda da annabi ya zama mutum su ma wannan hujja ita ce suka rabe da ita sai Allah yake cewa ni ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون suka ce wala'in aqatum basharan mithlukum lalle hakika in za ku ma mutum kamar ku biyayya ya gaya muku kawai ku yarda wallahi innakum idan la khasirun a wannan lokacin tabbas kun yi hasara wannan kaga yayi daidai da irin maganganun mutanen Annabi sallallahu alaihi wasallam ke suke cewa samudawa ne domin samudawa su ne aka bamu labarin sai da manya-manyan mutanensu wa qala alladhina istakbaru lilladhina tudibu ata'lamuna anna salihan أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي me suka ce قال إنا بما أرسلتم به كافرون Ah, qala bi inna yu'asun bi قال da farko mu'minuna ne na bayani suka ce kafir قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون Hmm.
أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي Hmm.
قال إنا بما أرسلتم به كافرون Hmm.
قال الذي
na'am Allahu akbar wato yayin da su talak wannan manya suka ga talaka sun fara karba sai suka yi taro sai suke tambaye su atalamuna anna salihan musallin min rabbi yanzu kunan kuna da yaqini kuna kun yarda cewa salihu manzo ne daga ubangijinsa Aliyu suka ce eh mun yarda da tunda ya kawo mu dalili ga hujja mu mun yarda abin da suka ce to inna billazi amantu bihi kafiruna mu ko in ku kun yarda shi mu annabi ne mu kuma mun yi kafirce ma da abin da kuka ai- kuka yi imanin wannan yarda ta ku mun kiya kaga wannan ma ai yana kama da wancan zancen ko to wannan shine dalilin da yasa suka ce salihun nan shi kusan mu dawa su ne wannan mutane da haka suka ce mu ba mu yarda da wannan annabi da kuka yarda shi ba wala in aqatum basharan mithlukum in da kuma mutun dan uwan ku biyayya innakum idan la khasiruna tabbas a lokacin nan kun yi hasara kun tabe domin ku bi dan adam ba wani ba ba kowa ba a basharun minna wahidan na tabi'u yanzu mutum daya minna daga cikin mu duk mu taru na tabi'u mu bi shi suka ce ina wannan ba zai yi ba da haka suka ci gaba da cewa أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون a ya'idukum yana muku alkawari annakum idza mittum wai lalle ku dinnan idan kuka mutu wa kuntum turaba kun zaman tori babban jiki ƙasa ta cinye naman ku gaba ɗaya wa izaman da ƙashin kuma yayi fari ya riɓe annakum mukhrajuna wai lalle ku dinnan za a sake tado ku a raya ku da gangar jikinku da ranku suka ce wai irin alkawarin wanda yake kenan suka ce gaskiya wannan abin ne wanda ba zai yi ba hayhata hayhata هيهات هيهات لما توعدون in huwa illa إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن in huwa بمبعوثين in hiya illa rajulun إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين kaga ya suka ce hayhata hayhata wannan wani abu ne ai wanda ba zai yi ba bu'udan bu'udan zalika wannan ba bi- kamar ka ce ba zai yi ba ba zai taba yiwa ba zance ne ba mai ba na gaskiya ba menene a wurinsu ba gaskiya din ba cewa in an mutu za a tashi mutane shi da take inkari hayhata hayhata limatu abna wannan alƙawarin da yake muku abu ne wanda sam sam sam ba zai yi ba suka kore shi ne karyata kiyama kaga bayan kafirci da annabin Allah ga kuma kafirce ma kiyama kaga kafirci kala biyu doriya wani kan wani suka ce wani abu ne sam sam sam wanda bai yi zai ba in huwa illa rajul suka ce shi dai salihu din nan in shi din ne in ma wani annabi suka ce wani mutum ne iftara ala Allah kadiba wanda ya kagi ƙarya ya jingina ma ya jingina ga Allah ya ma Allah ƙarya ce Allah ya koshi fi ma ja'akum bihi cikin abin da ya zo muku da shi minar risala na daga sakon da yake cewa dauke da shi wannan zalati da kuma gargadi wal ikhbar bil mi'ad da labarin da take kumshe la- zaman zance ne da la- da na kumshe da labarin tashin kiyama suka ce wannan zance ne na ƙarya da aka aka jingina ga Allah kaga in ka kalli su ma wannan mutanen ba Allah suka ce bane ƙarya ne ta suka yi annabin ne suke zargi ba gaskiya bane da haka suka ce ba zai taɓa yiwuwa ba wa ma na hannu da gudu mu'mini mu a matsayinmu na wayayyu gogaggu da muka san yau da gobe ba za mu yi imani da shi ba idan ku masu ƙananan tunani kun yi imani da shi mu mun yi ƙarfin haka sai mu ya faru قال رب انصرني بما كذبون kada sai ce rabbi ya ubangiji na unsurni bima kassab kadabun ka taimake ni ya Allah ka muna maganin waɗannan mutane saboda ƙaryatan da suka yi wanta sara rabbahu ya nemi taimakon ubangijin shi alaihim akan su fa ajaba du'a'uhu sai Allah ya karba mishi du'a'in shi yace mi قال عما قليل ليصبحن نادمين Hada sai Allah ya ce mishi amma qalilun la yusbihin nan nadimi. Ka je kai hakuri. Nan gaba ka danna wanda yake ƙaryata ka da wanda ya saba maka zai yi nadama. Zai gamu da gaman shi zai gamu da azaba. Ayi abin da yake nihi wanda di yake da jayayya yake bi mukhalifatika yake saba maka wa ina dika yana ma girman kai. Fi ma ji'itun bihi cikin abin da ka zo da shi. to nan gaba kaɗan saura kiris ya wayi gari cikin nadama saboda azabar zakar da shi sai me ya faru فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين Allah ce fa akhadhatuhum as-sayhatu bil haqq sai tsawa ta gaske ta kama to a dalilin wannan tsawan ne wasu malamai suka ce a samu dawa ne sai tsawa ta gaske ta kama su wa kanu yastahiquna zalika sun cancanci abinda aka musu dinnan a musu shi minan lahi daga Allah bi kufrihim saboda kafircin su wa duguyanihim da ketare haddin su da suka iya kuke da suka yi والظاهر أن يد الأمر يك ظاهر أبن أنه اجتمع عليهم الصيحة مع الري kenan ibn kafir yana rinjaye cewa su waɗannan mutane adawa ne yace an haɗa musu tsakankanin tsawa da kuma iska mai tsananin gaske mai ƙarfin gaske albari da tu mai tsananin sanyi wanda sanyinta har yana ƙona abu kafa akwai sanyi da yake tsananta kuma yayi kaman wuta ya ƙone itace ko akwai irin wannan sanyi da ake cewa jaura ko to kaga irin wannan sanyi ne amma kuma ga abu ya ƙone yace to irin su ne Allah ya haɗa musu azaba biyu ga tsawa ga wannan sanyi tudabbiru kulli amrin kulli shay'in bi amri kulli shay'in bi amri rabbiha Kullu- tudabbiru تدمر كل شيء كل شيء
kulli كل شيء بأمره تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم تدمر كل شيء sai wannan iskar ta rusa komai bi amri rabbiha da umarnin ubangijinta fa asbahu aka waye gari ko suka waye gari gaba ɗaya ba mai rai sun mutu la yura ba ka ganin ko ɗaya daga cikin su ko wani kayan su illa masakirihim sai kuhahensu ga gidajensu nan a rushe su ma kuma a mace haka Allah ya kace-kace da su a lokaci guda Allah ke cewa fa ja'alnahum gusa'an فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين faja'alnahum gusa'an sai muka sanya su gusa'an gusa shine sharar banza mara amfani irin sharan nan da ruwa yake ɗaukowa leda fiya wata ce takarda ce da aka ɗan kumsa wani abu a'a wani citar rake ne wani abu ne ya ka ka wannan din halawa ne irin da aka sha su da aka yar irin wannan din ruwa dole kai ga ya tattaro su ya sharo su wani daga nan an tayi da shi har gwadabawa wani ya tsaya a can ya, ya kari cikin wani ɗan itace nan zai bakari iska tana ta wannan ba dai mai iya yi ma kan shi komi to haka ba kawai gari suka koma gusa'an kamar irin wannan share Allah yake cewa fa bu'udan li qaumin zalimi halaka ta tabbata ga mutane azzalimai ma'ana Allah ya nisanta su daga rahamar shi ya kai su gakda azabar shi kamar wannan aya tana kama da al- inda Allah ke cewa wa ma zalamnahum ba mun zalunce su bai da yi musu azabar wannan walakin kanu humuz zalimun sai dai su ne suka zalunci kansu bi kufrihim wa inadihim saboda kafircin su da tsaurin kansu wa mukhalifati rusulillah da ko rasulillah da kuma saba ma manzan Allah da suka yi na zamanin su falihadar sami'una wanda yake sauraron irin wanda labari to shi ma sai ya kiyaye kanshi an yi kaddibu rasulun kar su ma su ƙaryata manzanninsu kenan mu da ake karantawa mu ma mu ɗauki izina ga ba abin da yake samun wanda ya sabawa annabi ga abin da yake saba yake samu wanda ya ƙaryata annabi bala'i da musiba to kada mu ma mu ƙaryata namu annabin irin abin da ya same su ya same mu bal ma annabin mu ya hina su littafin mu ya hina su addinin mu ya hina su kushin da za a yi ga wanda ya ƙaryata wannan annabi mai daraja da wannan littafi mafi tsafta da wannan addini mafi dacewa da zamanin kowane zamani to fishin da Allah zai ma wanda ya karyata wannan addinin da wannan annabin da wannan Qur'anin ya tarta fushin da aka ma wanda ya karyata Salihu ko karyata Hudu ko karyata Nuhu ko karyata Shu'aibu ko karyata Musa ko karyata Isa shi ɗoriya za a mai lodi kan lodi domin ya karyata mafi girman annabawa mafi darajar manzanni sayyidul awwalina wal akhirina sayyidul mursalina imamul anbiya'i ajma'ina ba za ka kai ta shi ba ka zamna lahiya sai Allah ke cewa ni ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ubangiji yake cewa sun ma'ansha'ana min ba'adihim bayan hallakar waɗancan mutanen sai Allah sake ta da wasu mutanen daban ya- ya halicci wasu jama'a na daban ƙurunan akari na wasu ƙarnonin ko wasu al'umma mazauna garuruwa mazauna birane da ƙauyuka da rayuwar yau da kullum su ma na daban kamar ba kamar yadda ka san waɗancan su ma suna raye da garuruwansu da sana'o'insu da mulkinsu to haka Allah ya sake dawo da wasu- wasu jama'a su ma ya gani za su yi. Allah ce ma tasbiqu min ummatin ajalaha babu wata al'umma da ta riga ya ajalinta ma'ana Allah ya sa lokacin ka bai zo ba ka- ya zo ba zai yi ba ka mutu kafin lokacin ka ba zai yi ba haka kuma wa ma yastakhirun babu wata al'umma da muka jinkirta mata bayan lokacin ta yayi Allah ya kyale ta saboda darajar ta a'a da ana kyale wani wanda lokacin shi yayi da an kyale annabawa amma ku gane annabawa ma lokacin su in yayi nan take Allah yake turo wa aka su yanzu akwai sauran annabi a duniya da za a ce shi gashi babu shi me ya sanya saboda ku gane akwai hikima ta wajen duk wanda ya zamanin shi in Allah zo karshen shi ya karbi da shi akwai hikima dan yanzu inda a ce annabawa Allah yake jiki ne da ba sa rasuwa aka ba su dawwama sai kiyama a tashi da su to da mutane da za su rika bauta ma annabawan su rika kawo hujja da dalilin cewa annabawan su suke tasarifin duniya to amma dan Allah ya nuna maka babu wani wanda duniya za ta iya watsewa dan babu shi dan daman ba shi yake rike da ita ba domin in a ce rasa wani a duniya zai sa duniya ta rushe to da rasa annabi Muhammad da daga ran nan ba za a ƙara samun komai a duniya ba haka ne ranar da manzon Allah ya kaura da bai kamata ba a ce wani ya ƙara wuni ko wani ya ƙara ci da sha ba abin da ya kamata ba tabbata to amma da yake duniyan nan dan Allah ya gwada duk darajar annabi bawa ne na Allah kuma ba shi yake da iko akan sarrafa duniya ba Allah ke da iko sai ka ga annabin yana duniya a duniya tana tahiya annabin baya duniya duniya tana tahiya wani dan ya ƙara gina ma tauhidi a ranka ka fayar da Allah ne ke kuri don ko annabawa kar ka ɗauka cewa suna da tasiri wajen gudanar duniya in Allah zai yi ruwan sama sai sun he sun yarda ko in za a ma wani arziki ko raya wani ko kashe wani ko kawo arziki ko ɗauke shi ko cuta ko ɗauke ta wannan duka iko ne daga Allah shi yake zartar da abin da ya ga dama cikin bayan shi baya shawartar annabawa baya shawartar mala'iku idan Allah ya nihin zai yi arzikin shi ga gari kaza ko ga gida kaza ko ga mutum kaza wani ba zai ce ma Allah kar kai wannan abin ba kuma in Allah ya nihin ba zai ma wani arziki ba wani ba zai zo bai ce ya Allah wane dole a bashi arziki ba zai yi ba haka za a ganshi yadda Allah ke so ya ganshi shi yasa annabawa da kansu sai suke cewa ba mu bane muke da taska arzikin Allah ni ban ga wala aqulu kum indi khaza'inillahi wala a'lamu al-ghaib wala aqulu inni malak haka Allah ce yake cewa manzo Allah ka gaya musu gaya musu wala aqulu kum indi khaza'inullah ban hutaba cewa ba taska arziki na Allah ni a hannuna take wanda na so ne zai yi arziki makina tsiya zai yi yunwa ta kashe shi ko zai rike lunwashin shi he in na ga dama yayi ko sai in na ga dama ya yi rai in na ga dama ya mutu ya ce ba ya ce ba haka ba aiki na bane wata sannan ni ba mala'ika bane sannan ban san bagai haka annabi nuhu ma ya gaya ma mutanen shi ya ce musu ya ku mutane na wala aqulu lakum indi khaza'inillahi wala alamul ghaib wala aqulu lakum inni malaku ba ni ba mala'ika bane ni ba nake raba arzikin Allah ba ni ba sasan gaibi ba dan haka nan wannan mabiya na talakawa ban da yancin kurusu ba ni da iko akan zartan ma Allah abin da bai ga dama ba to ne shine dalilin da yasa Allah yake tafiyar da kowa a duniya dan ka gane Allah ne kadai hayyul la yamut rayayyen da baya mutuwa kuma shine alhayyu alqayyum shine wanda yake kula da halitta halitta kula da tsayuwar halitta da rayuwar halitta ba wani ba yake kula mishi shi yasa Allah ke cewa da haka kowace al'umma in lokacin ta yi za ta tafi za ta wuce sai Allah ke cewa summa arsalna rusulana tatra كلما جاء أمة رسولها كذبون فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا رسلنا sai muka yi aiko manzanninmu ta tara a gere Allah ya aiko su a gere in wannan ya zo ya yi zamanin shi aka ƙaryata shi sai Allah ya hallakar da mutanen ya sake ta da wasu mutanen ya sake ta da wani annabin su ma in sun ƙaryata ya hallakar da wanda sun ƙaryata annabin ya tsere da annabin da ‘yan wanda suka yi imani da shi haka Allah ya raƙa yi jere kullama ja a ummatun rasulaha duk lokacin da wata jama'a manzanta ya zo mata al'adar su kaddabu ya su ƙaryata shi mu kuma fa'ata ba'ana ba'aduhum ba'ada sai muka bi sashen su da sashi da ka ƙaryata sai mu hallaka ka da ka ƙaryata sai mu hallaka ka idan me walle bai gaji ba me gani ba zai gaji ba haka ne ko me kai mai banna baka gaji ba to shi ma mai kashewa ai ba zai daina ba shi ne ba wuce ke cewa shegi ka fasa ko to haka ne aka yi saboda haka sai Allah ya biyo bayan duk wanda ya karyata a kashe shi da an kashe waɗannan kuma mutanen da za su taso ya aiko annabi su ma yasu ba al'adar tsohuwa al'adar kafirai sai Allah kashe su ya sake turo wani annabi cikin wata al'umma su ma su karyata annabin ya kashe su to wace asara kai babu asara shi Allah dan ya kai dan wuta wuta ba asara ba kai dan wutan nan bai wa Allah ce dan ta samu abinci mai matsala a yanzu kai a duniya ba haka yana faruwa ba yanzu yau kila an yanka raguna da kaji a garin nan an ci lafiya lau to ragon nan ba mijin wata tinkiya bane ba uban wani rago bane shi yanzu matar shi ba tana san tana gwamnati ba mijinta an yanka shi da ka yanka shi aka ma miya ka hankalinka kwance ranka yayi gori kana ci Allah ya ce kai lahi ba bawa bane ya ci bawa to idan kai kai daidai da wuta wuta ta yi abinci kuma shi ke ne Allah ya ga an yi asara bawa ne ya ci bawa ba wata matsala ku da haka dan ka shiga wuta karka dauka an samu damuwa ba ba raguwa ba ka samu ci gaba ne aka samu yanzu kai zaka maganka kiyamul laili ka zaba tsakankanin wuta da aljanna in ka je wuta wani bangaren bayan Allah ne ka je in ka je aljanna wani bangaren bayan Allah ne ka je zabin ka ne da haka da suka zaba ka sai Allah ya halaka su Allah ke cewa waja'alnahum ahadith sai muka sanya su sai labarin su ake ana bada su a matsayin tarihi Allah ce fahudan liqaumin la yu'minun tir halaka da anisanta daga rahama ya tabbata ga mutanen da ba su da imani duk wanda bai da imani to yana dab da ya hallaka in Allah sai Allah yake cewa ni ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين haka فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين sai Allah yake cewa summa arsalna Musa bi bi- wani wa akhahu Haruna sannan sai muka turo annabi Musa da dan uwan shi wa yayan shi uwa su dai uban su daya shine annabi Haruna alayhi salam bi ayatina da ayoyin mu wa sultanin mubin muka turo su da hujja bayyananna ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da yan hadar fir'auna manya-manyan kabinet na gwamnati da aka zo aka ma fir'auna da gwamnatin shi wa'azi fastakbaru suka yi girman kai wa kanu qauman ali sun kasance mutane madaukaka masu girman kai da aka yi suka kiyarda da abin da Musa zo mata da shi na wahayi suka kiyarda da gargadin Musa suka ƙaryata suka zauna akan kafircin su Allah ke cewa da suka yi haka ba mu kyale su ba ga ma hujjar da fir'auna yake faɗa shi da mabiyan shi faƙalu suna cewa a nu'minu li basharaini mislana yanzu za mu yi imani da mutane bi kwatankwacin mu yadda muke mutane haka suke mutane bal ma har mun ɗara su darajar duniya wa qaumuhuma lana abidi ai zuriyar su ma gadan su asalin su ma in ka kalle su bayi ne diyan bayin mu to in ma za a yi annabin ya zama cikin mutane ya za a yi ya zama cikin mutane to ya zama cikin mutanen ma ya zama dan babban gida mana ya zama dan bayi yanzu mutum biyu ne iyan bayan mu za mu zo mu bi kamar yadda a wata aya suke cewa a a- wannan a ji ita na litarkitina ya musa ka zo mana ne dan karkatar da mu amma kana ya abdu aba'ana akan abin da iyayenmu suke bauta ma na uwaye da kakanni wata kure da kuma kibriya'u sai ku zamanto a duniyan nan ku kuke da faɗa a ji ku ne manya sai ya ce da haka wa ma na hannu la kuma bi mu'mini fir'aun ya ce mu ba za mu yi imani da ku ba mu bar al'ada uwaye da hakanni ashe kaga fir'aun shi ma dan gargajiya ne mai da'awar uwaye da kakanni ne ba da'awai ba hujja hujja uwaye da kakanni ba hujja nasi ko qur'ani ko hadisi ba ka san mutane kala kala ne akwai wanda hujjar shi nasi akwai wanda hujjar shi naushi akwai wanda hujjar shi zagi akwai wanda hujjar shi fada akwai wanda hujjar shi yace uwaye da kakanni ba su yi ba to da mai hujjar naushi da mai hujjar zagi da mai hujjar hayaniya da mai hujjar fada da da mai hujja cewa uwayenmu da kakanni ba su yi ba duk ba masu hujja ba ne waye mai hujja wanda yake da hujja wanda hujja shi ita ce nassin qur'ani ko hadisi me yasa kake kaza yace dalili na ad-dalilu ala zalika qala Allah qala rasulullah amma a ce ina dalilin kaza kai ta ka misalce misalce yanzu kaman kaza in an yi kaza ba shi aka tambaye ka ba Allah ya ce ko annabi ya ce shine hujja nan ne kotun koli supreme court ba da da kana kai mu kana dandangantan ba da wani ai a gari kaza ma in kun duba ana yi a gari kaza ma ho ana yi yanzu duk abin nan da jama'a take yi sama da shekara 200 a ce ba daidai bane to in ya shekara dubu an shekara ya fi dubu ana tuna ta taba zama daidai ko ba shekara dubu ana yi ba an shekara ya fi dubu ana shan giya an shekara ta fi dubu ana fata ta taba zama daidai barayin da suke duniya kaɗan ne ka iya kwashe su ka iya kirga su kan wanda suke yan kwanta kwanta kan yan tashi tashi kan yan kurta kurta nawa ne barau kaga akwai wanda zai ce tashi ka bashi akwai wanda zai ce kwanta ya dauka akwai wanda shi kurtawa zai ya dauka da biyu duk ba barayi bane to he zama halar dan kawai sun yawaita wani ma a ja he kaga a jiha guda barawon shine babba duk shine babban to girman wannan nashi na shine mai mulkin sai zaman to an sata ta zama halak wani ma barawon sai yayi rawani da rawanin shi barawo ne sai ta zama halak wani ma malami ne kuma he ya sata sai ta zama halak in ma waye sa ta da nan haram to kaga ba hujja ita ce Allah ya ci kamar misali ibn kasir ya zo tafsirin wata aya sai wato aya tana ƙarshen sutul arab wa zakur rabbaka wannan fi nafsika tadarru an karanta mana ita واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال sai بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين
yace wa dhakur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufi wa khifatan wa dun al-jahri bil qawli bil gudi wal asali sai yace wa hakaza yustahabba an yakuna zikira la yakuna nida'an wa jaharan baligan yace to yanzu kaga yace haka ya kamata ko la yakuna nida'an wa jaharan baligan yace da ma sabata fi sayyihaini an abu musa al-ash'ari kaga sai ka dalili kaga he ka hadisin Abu Musa al-Ash'ari yake cewa wata rana kharajina ma annabi sallallahu alaihi wasallama fi safarin cikin wata tafiya sai zaman to muna ɗaukaka muryar mu a wajen zikiri idan muna yi sai manzo Allah ke cewa ayyuhan nas arbiu ala anfusikum fa innakum la tad'una asamman wala ga'iban innal ladhi tad'unahu sami'un qaribun aqrabu ila ahadikum min unqi rahilati kaga anan da ya faɗi yace haka ya kamata ya ci ga dalili sai ke cewa ha ilau a dalilin sani qaulin lahi ta'ala kaza kaza kaza kaza kaga shi dalili amma ba a ce ba ka dalili ka tada rigima kai ta hayaniya ko ka ka aya a ce fasara kai ma ka rika cewa to wannan aya duk da ma a tafsiri kaza ba a faɗa ka nan ba a kaga yanzu ciwa-ciwa ce to wannan shine hujja irin hujjar fir'auna shi ma dan gargajiya ne sai ce ba zai bar gargajiya uwaye da kakanni ba fakaddabuhu ma da kai sai ƙaryata annabi haruna da annabi musa dan uwan shi fakanu minal muhlakina su waye suka zamanto cikin wanda za mu hallaka su ma da sai ƙaryata annabawa sai muka hallaka su kaga a wannan surar gaba ɗaya ana ba mu labarin ƙaryata annaba a hallaka ka wai duk kisar da ake kawowa ƙarshen ta menene ke shafan mutanen hallaka suke dan me aka hallaka su saboda annabawan da suka karyata ana maka ishara ne da hannunka mai sanda kana zama dan bid'a Allah ya dora muku bala'i wallahi yayi ka san yanzu ba a hallaka mutane bil umum tunda aka saukar da attaura Allah ya rike wannan hallakar da gari ƙasa gaba ɗaya a kife su ko a mutsawa a wai gari ba kowa yanzu ba haka ba ki ai ta sha ba kare mutuwa yake ba sai an sha wahala ba menene ka sai an sha wahala kawai a kyale ka sai a sa masara ta yi tsada in kwanan yana naira ɗari biyu kai ya zama to ɗari da goma kake samu wannan tisi'in ɗin da ya rage ya zame maka jaraba kai ta ramewa kana ƙanjamewa kana moƙalewa kana motsewa kana lalacewa saboda tsabar rishin masara dan aikin da kake ana samun naira ɗari biyu in ka ɗauko 'yan kayan ko aikin ya tsaya ko kwastan su hana aikin ko ka an je samu wani abu abin ya tsaya ko in ka samo su kwace kuɗin ka ɗauki ya- kayi bid'a kayi bid'a wata musiba ta zo ta samu shi kuma talauci kana ƙara bid'a talauci ya ƙara ƙarfi a kafa ga ƙasa da arziki jama'a Allah ya kamata a ce kowa jin daɗi saboda bid'a ta mamaye Allah ya cire tausayi da albarka da alkhairi wajen masu ƙasa ba abin da za ku yi ku dawo kan sunnar annabi sai ga Allah ya sauƙaƙa muku zukatan shugabanninku sai Allah ba ku shugaba mai adalci shugaba na kirki yanzu ku duba irin yadda shugaban Najeriya yake sanya taimaki al'ummar Najeriya billahi ladi inda za a gaya maka na farko dai ba abin da ke gaban shi irin ne ga talakan Najeriya cikin daɗi to amma da yake talakawan gaba ɗayansu in ka kalle su an saki sin- sinna an kama bidi'a to wannan bidi'a wadda suke bai yiwa ka saba ba manzon Allah Allah ruwa maka asiri a bai yiwa kai ku a wayi gari ka saba ma sunnar annabi kuma Allah ya zubo albarka cikin masaban sunnar annabi wallahi ba zai yi ba kuna nan dai yau gobe yau yau da rai rai da ya amfani mai shi amma ba yadda za a yi a warware in kaga an warware sai an bi sunna ke sanya muke cewa a dawo zuwa ga sunna dan a tsira daga wahala duk yadda ka kai da iya magudi wallahi baka yi tsira daga- daga wahala sai ka tara kudin ka samu dukiyai sai ka rufe inda zaka zama ka ci yanzu ne in ka tara kudin to yan ganin ka kai sun yi yawa yanzu kuna tamahanin gwamna ya isa ya zaune wurin ya zaune wanda suke so ya ba ya ba su wani abu kadai za su hana shi zama shi ba bai isa bai zagaya a ƙasa yawo bi titi kaga ya tara kuɗin ya zama mushiya tsuntsaye suna neman ta in ka zama sanata sai ka ɓoye in ka zama ciyaman sai ka ɓoye a'a da mutane kowa da aikin yi shi ba wannan bid'a da ba sai ka ɓoye ba in kai kuɗi ɗan kasuwa ne kai to ina za ka je a baka tsaro da wa za ka haɗa kai shi ma kaɗai ake ka musiba sai Allah ke cewa ni anan ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون Allah ke cewa laqad haqiqa ataina Musa alkitaba mun ba annabi Musa alaihi salam alkitaba littafin at-taura kaga ne haka kira shi alkitab shine at-taura wannan da muka bashi la'allahum yahtaduna dan su shiryu da shi at-taura din dan ita at-taura shiriya ce da haske to wannan littafin at-taura an bada shi ne bayan fir'auna ya rasu kamar yadda Allah ya ce wa laqad atayna Musa alkitaba min ba'di ma ahlakana alquruna alula basaira linnasi wa hudan wa rahama wato mun ba annabi Musa alaihi salamu littafin at-taura bayan mun halakar da alƙarya wannan jama'a fir'auna dan ya zamanto abun lura ne ga mutane shiriya da rahama la'allahum yatadhakkaru da su wasu tun daga aka saukar da at-taura daga nan ubangiji sai ya shahe ƙa'ida halakar da al'umma in ta ƙaryata annabi sai dai ɗanɗana mata musiba a raka musu ɗaukan ɗaya ɗaya ba da gaba ɗaya ba yanzu yadda Allah ya sanya idan Allah ya ga dama sai ya turo manzanni su yaƙi kashirai kaga a da Allah yake kashe su amma a zamanin baya tunda aka saukar da attaura ba Allah ke turo azaba ta kashe su ba yaƙi ake salladawa a yi kaga zamanin manzon Allah ai yaƙi ake da hannayen mumine suka kashe kafirai dan wannan ka kashe kafiri da hannunka ya fi daɗi ya fi faranta ma rai a ce kashe maka shi yanzu abdullahi dan mas'ud ba dai sai da ya zamna akan ruwan cikin abu jahal ba waye wani irin wulakanci ne abu jahal bai mishi ba saboda shi kato ne wannan kuma mai dan karamin jiki ne to ga abu jahal a kwance shi kitin duk girman jikin ya faɗi ƙasa bai yi da mutuwa ba abdullahi dan masaudi ya zo ya hau ruwan cikin ya ce mugu yau za a wuta kaga an gaya mai bakan magana kuma ya ga makin shi a kai kaga ga takaici ga ni ga takaicin duniya ga na lahira wannan ya fi zafi akan a ce kawai ganin shi a kamace to wannan shi ya sanya Allah sai ya ce a yaƙi mu a yanzu yaƙi yaƙi ko kuma idan babu ku da ƙarhin yin yaƙi idan Allah ya ga dama sai ya gwara kan mutane wannan ya kawo ta matsala ta duniya wannan ya kaki shi ta aita da kuwa shi ma ba bala'i bane aw yalbisa ba'd wa nan ba'dakum li yuziqa ba'dakum ba sa badin sai Allah ya awila bisa ku sai ya hada ku da juna ya sa muku gaba wancan dan jam'iyya kaza ne wancan dan jam'iyya kaza ne sai ta tafuwa in aka tafi aka sare maka kai ka je ga Allah Allah ce mi ka zo yi kai ka ce a ran kai dade wani ne wai zan saci akwati ya ci zabe ka ga ma Allah Allah bar zabe a Qur'ani kaga ai ka ai zabe ka ce baka ga ba na tura alqur'ani na gan shi ban ce ba a bi shi na yo shi yace ai haka ya aka kabi wani tsari har aka kashe ka aka yi kai ma ka san dole kai wuta kaga ana an kashe ka a banza kuma ka yi wuta dan ba da Allah ya kai ba sai Allah ke ciya ni وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة إلى ربوة ذات قرار ومعين Allah ke cewa waja'alna ibn Maryam sai muka sanya dan Maryam wa ummuhu da uwar shi ayatan su ma su zama aya ne abin lura menene ya sanya aka ce ayoyi ne abin lura ai daga ganin maryam da ɗanta annabi isa sun kai aya saboda Allah ya yi wasu ƙa'idodi babu wani abu da bai da kishiya sai Allah idan aka ce dare ni za a cewa idan aka ce dogo waye kishe shi fari waye kishe shi ja waye kishe shi kore domin in ba dan ba dogo an san gajere in da ba gajere an gane dogo ashe sai da kishiya a bakin ganihi to wanda shi ɗaya ne bai da kishiya shi ne Allah to idan aka ce Allah ya halicci annaba Adam bai da uwa bai da uba waye bai zama kishiya annaba Adam mai uwa mai uba wannan da uwar shi da uban shi wannan bai da uwa bai da uba kaga sun kalubanci sun kishiyanci juna ko to shikenan an halitti hawa'a daga jikin annabi adam daga namiji babu mace yanzu idan ana so a sama mata kishiyarta sai an samu wanda aka yi daga mace ba namiji haka ne to da haka dan Allah ya cika ka'ida bayan ya yi hawa sai ya annabi isa ita hawa daga jikin annabi adam aka yi to ita ma an taba ce ya Allah ce to in dai ana yin mace ka taba ga namiji ya aihu to amma ga namijin an samu mace daga jikin shi kawai ta huto ita kuma dan ma ta nuna maka in ma za a ce da ita kamata in an ce da dan Allah to ita zama di Allah dan ita bata huto ba yarinya shi annabi Isa jariri aka yi shi ita ba da ta huto ma ta isa aure yin da aka yi ma mace ce wanda isassa da Allah inda Allah na aiwa bai kamata bai aihe ta to ita ba a ce bai Allah ce sai annabi Isa da aka aihe shi jariri To kaga an yi annabi Isa dan ya zamanto aya ce da ta Allah cika waccan ka'ida. Yasa aka ce da shi da uwar shi aya ce. Wa atainahuma wa wana wa awainahuma sai muka tattaro su ma'ana muka ba su kariya da mazamna ila rabwatin zuwa ga wani wuri madaukaki zati qararin wa ma'i ma'abucin matabbaci da ruwa na sha. wannan wuri malamai sun yi ta maganganu wanne ne sai dai abinda ibn kasir ya rinjayar huwa baitul maqdis shine garin ramallah da ke kasar ina falastina a yanzu wannan wurin dan shine yake da dausayi nan ne Allah ya ce ma ita na na maryamu kad ja'ala rabbuki tahtaki sariya ubangijinki ya sanya ruwa mai gudu karkashinki ki kuma wannan ice na dabino ku tutulan dabino kama shi wa huzi ilayki bi jiz'in nakhlati to saqat alayki ratuban janiya ya ratuban sune ƴaƴan dabino da suka nuna ba su bushe ba kamar maga da ta girgiza wannan ice shi ice dabinan ya mutu bushashe ne amma Allah ce ta dawa shi da ta dawa shi tunda waliyi ya ce ba ta ƙarya ba ba ya ciwato waliya ba ce ta gaskance ta ta dafa dabinin sai ya yi rai kai yanzu waliyin garin kun yana dafa dabinin mutuwa ne wallahi yana dafa dabinu da inda ran shi mutuwa zai kuma ya yi gaggama ya dafa gari ai da man ka san ka'ida ubangiji yana wani abu in yana so ya wulakanta bawa idan bawan ba na kirki bane in ya roki Allah ayi abu sai Allah ya kishe shi kamar yadda musailama manzan Allah ya yi addu'a ko ya maida ma kata da idan shi da aka ciro mai a wurin yaki mabiya masai da mawani ciwon ido ya ce mishi to niwa na yi imani da manzancinka su manzansu ya maida ma cikinsu ya maida ma mabiyan shi ido da aka ciro mishi a yaki ni ciwo ne yake yi imina addu'a ya daina zogin da ya addu'a ya toha mishi sai idan ya rihe ɗayan ma ya rihe kaga wanda shine ihana in ka nemi a yi abu sai a yi kishe shi kamar yadda kala zamu yake cewa wai an yi hori a Kano wani wani babban malami ya fita da ganguna ya roki ruwa ce ranar da aka yi da nasarar kaɗan mutane sun mutu ya ce ɗan geron ma da muke da shi ran nan ya ida sa mutuwa ya ce ya za a yi wannan waliyin ya fito a ruwa ya ce wannan waliyin in yana hutawa sai wuta ta bi kurkuku ya ce saboda Allah bai yi da shi to ita da yake waliya ce ta gaskiya tana taba iccen da dinan kawai sai yayi rai to da yayi rai kuma sai yayi biya da yayi biyan sai suka nan take da ran da yin biyan da nan biyan ba hakili aka mai ba kuma kowa sanin dino in yayi biya an ya sai an mai kiri yake kozawa to amma shi an mishi automatical an mai kiri yana yin biyan kuma sai ta dan girgiza shi haka kawai sai ya zubo kuma duk wanda ya san da bino hawa ake a yanko bai yiwa da girgiza zubo to amma ita da ta girgiza sai ya zubo ratsaban janiya wato wannan tana ce fakuli wa sharabi ki ci wannan ƴaƴan dabinan ɗanyu sannan wa sharabi kuma ki sha wannan ruwa mai sanyi a nan ne muka gano ashe mace in tana jego tana buƙata abu mai daɗi mai kyau na gina jiki saɓanin yadda 'yan gargajiya suke a nan kasan shi ba haushe yadda yake ita can an ce ta ci da biyu ɗanye an ce ta sha ruwa mai sanyi to shi ba haushe in mata shi ta mutu ta aihu sai a samu ta tsohuwa sai ta bai ta ce a kawo citta da tsidahu an san tsidahu eh ina yan ƙananan tankan nan a tankan ma akwai yan ƙanana masu tsananin yakin gaske so ke kira tsidahu bayan ana wancan barkono ya yi sunan shi ne na gaba ɗaya to akwai tsidahu shi ya fi kowanne zahi tsadar su ma ba dai ba ce sai a ce to yadda ce to a nan na goma ta shi a samu kanwa a yi kunin kanwa ita kanta kanwa zahi gare ta kuma kunin kanwan mai zahi da aka sa tsidahu aka sa citta yadda ce daure ki rika sha haka kuma wai ruwa ma in za a bata ba za a bata mai sanyi sai ya tafasa ta rika kurba irin da shayi kuma sai a ce ta rika zamnawa a cikin ruwan zahi ta sha ruwan zahi ta zamna a cikin zahi ga barkono ya ga irin musiba ce wannan tana ihu tana kara daure daure daure talatu ke ba wani wallahi kashe kashe ta ne suke so in baka yi ba wasa wallahi in kika wata lbda ta kashe ki a banza abinda ake so a sama mata ruwa mai sanyi a sama mata kayan gina jiki wai ma kuma dan ta ranar suna in aka yanka ragon da can hukazin suna ta yi wa'azi abin ya dan rage wannan cutai shi naman rabawa ake shi wuya da kai dama an sani na wanzami ne sanan na abu to kai wanzam ya aka kai wuya da kai da dabiranka kaga ya ce ai na ai kowa sani na wanzami ne ya kuwa sani to ita kuma karwa ta gaba mai kamshi ai an san ta malanci to shi malami ya kashi wane ne na kaza ne he a rabe naman sai a ce to ita wannan mai aihuwa a samo sassaƙen gamji kun san yana maganin shi yanzu kun cinye rago a gashe kun soya ku rika zancen sassaƙen gamji in ba mugunta ba yanzu saboda Allah wannan gamji to wai wani abin da ake kenan to amma kaga a Maryam sai Allah ce mata fakuli wa shirabi wa qardi aina ko gashi nan abi mai dadi raduban janiya shi da bino in yana danye ba na nufin danye da bai nuna ba danye ya nuna kan ya bushe da mun kalabi ne akwai mai bushewa akwai wanda in ya bushe ma baya yin tauri kwarai akwai wanda in ya bushe kuma yakan yin tauri in ka fasa sai yayi kara akwai mai karamin ƴaƴa akwai mai babban da akwai wanda bai mara dan gaba daya saboda nau'in dabinan kala kala ne to kuma kowanne akwai amfanin da yake to shi ake so a ba mace da haka Allah ke cewa ita Maryam mun tabbatar da ata wannan wuri shine kasar Ramallah sai Allah ke cewa mi
يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم sai ubangiji ya dawo yana kira ga manzanni ya ce ya ayyuhar rusulu ya ku manzanni na kulu min at-tayyibati ku ci ababe na halak dan su ne tayyibat duk wani abu mai daɗi in ya zo ta hanyar halak Allah ya halatta ku ci wa amalu saliha kuma ku bauta mani ku yi aiki na ƙwarai inni bima ta'maluna alim lalle ni game da aikin da kuke aikatawa in masani ne ina gani wato anan malamai suka ce sharaɗin in kana so ka iya bauta ma Allah ci halak domin ayan nan Allah ya ba muminai irin wannan umarnin kamar yadda ya ba manzanni irin wannan umarnin su muminai Allah ta ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma يا razaqnakum أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani kulu min at-tay- kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci ababe masu daɗi na halin da na halaka da Allah ya arzuta ku da shi Allah ke cewa wa shukuru lillahi ku yi godiya ga Allah in kuntum iyyahu ta'budun in dai ku masu bautar Allah ne to ga abin da za ku yi wannan yake nuna ashe cin halak yana taimaka ma bawa wajen aikin kwarai cin haram yana nauyayar da jikinka ba za ka iya bautar Allah ba idan kana so ka iya bautar Allah azumin nahila azumin barilla sallah qiyamul laili sallah barilla a jam'i to raka cin halal cin halal din wani tana taimaka ma wajen yin wani wajen yin aikin kwarai da haka Allah ke cewa inni bima ta'maluna ali ni mai yawan ilimi ne game da aikin da kuke sai Allah ke cewa mi وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون
wato kafin mu je wannan aya malam ya kawo dalilai da cewa cin halak ya zama wajibi ne ga kowa yake cewa babu wani annabi ma min nabiyin illa ra'al ganama babu wani annabi daga cikin annabawa sai da ya kiwo na tumaki kiwon ƙananan dabbobi musamman tumaki babu annabin da bai yi shi ba aka tambaye manzon Allah har da kai wa anta ya rasulullah kale ce na'am ni ma dai da nayi kiwon tumaki Musa ya yi sauran annabawa duka sun yi kuma babu wani da- annabi daga cikin manzanni da bai da sana'a yi suna da sana'o'i da suke samun abinci ba kawai albarkar makaranta kaɗai suke ci ba a suna da sana'a ita albarkar makaranta tana dawowa daban kuma sana'a ma tana kawowa daban kaga annabi dauda mun ji sana'a shi annabi zakariya mun san sana'a shi kowane annabi ya da sana'a to akwai bambanci tsakankanin mai kiwon babbar dabba da mai kiwon karamar dabba mai kiwon babbar dabba bai cika ba tausayi saboda in kana kiwon raƙumma dole ya kai katon kulki dan in amala ya tinkaro ka ka bige shi dan kai wasa sai danne ka to shi yasa mai kiwon raƙumma da yake ya saba kokowa da ƙarfi in ya shigo cikin jama'a daga kunta da rigima ya ɗauka amala ne ya sa ka sanda ya daɗe ka ya sa bara haye ma makiya yanzu nan kashi ka kasa haka mai kiwon shanu ba san sun yi sauki mutu bige mutane ba yo wanda ya saba wani katon bajimin sa ya haukace ya yo kashi an yi artabu jikin wata geza da ga arabu yo ka zo sai kai ma ka tirje mishi mi zai ma kai ba sai sa yin lagel kawai sai ka ji ka kasa to amma shi mai kiwon tumaki bai cika ba sa sanda bige su bai ma yawo da katuwar sanda saboda in ya bige da sanda mutuwa za su yi shi yasa bai da matsala kamar wannan Allah ta'ala ta ce Allah ke cewa wa inna hadhihi ummatukum lalle haƙiƙa wannan ummatukum wannan addinin da kuke gani na musulunci ummatan wahidatan addini ne kwaya ɗaya da Allah ya zaba mu ai dini kum ya ma'akar anbiya'i wannan addinin naku ya ku al'umar annabawa dinin wahidin addini ne guda ɗaya millatin wahidin aqida ce ɗaya wadda ba ta da wani bambanci wa huwa da'awatu ila Allah shine kira zuwa ga Allah shi kadai ba a hada shi da kowa wa ana rabbukum kuma ni in ji ubangiji Allah ke cewa shi Allah shine ubangijin bayi abin bautar bayi da haka yake cewa fa abudun fattaqun ko ko fattaqun waccan ta bayi tace fa abudun ta sotil anbiya'i al'ana ya Allah ke cewa fattaqun ku kiyaye dokokina ku bi abin da nace ku yi ku bar abin da nace ku bari karanta aya ɗaya musa فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون Allah ke cewa fa taqattabu amrahum zuburan sai al'umma daga bayan annabawa fa taqattabu amrahum al'umma kenan sai suka rarraba al'amurra tsakankanin su alladina ba'asat ilaihim al'anbiya wanda aka aiko musu annabawa din suka kakkasa kawunan su kullu hizbin kowace tawaga yafrahuna bimahum fihi min al-balala yana alfahari yana jin daɗi da abin da ke yake kan shi na bata li'annahum yahsabuna annahum muhtadun su suna tsammanin su shiryayyu ne sai ka yi alfahari akan wannan abin ai mu ne muke da shehu kaza mu shehun mu ma aljihu yake sa mutane ya kai su aljanna waya shehun ne wai wai ya zo da babban riga wai ya samu su masu saban Allah ya rihe su wai ya je kofa aljanna wai mala'iku suna cewa shehu da Allah baka ga mutanen nan ba yace a ban gansu ba wai suna cikin rigar shi ba wai he ya wuce wai da su aljanna yo kai shehun wa gaya maka wai to wai mu ma muka mu ma abin da ma muka ma tambaya wai aljihun nan na shehu irin na stadium ne kujeru ne a jere kowa ya hau in dai aljihu ne irin wanda muka sani wannan in ka cika shi da dabino kai ka cika shi da tumatir ɗaya bisa ɗaya na ƙasan ya haushe ko ya haushe ba yanzu kai an yi wasu moga ɗinka a aljihu riga an ce ku dubu saba'in ne aka sami gindin gindin din mutane aka daddora bisan kai ai kan ajewa kai ka gaba da taka azaba Allah tsari bare ma kuma ƙarya ce Allah sa mu gane Allah ka shiyar da mu anan ya kamata mu dakata sai gobe in Allah kai mu dakata Allah ya bi ka da Allah ilaha illa anta nasallu alayka assalamu alaikum